بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تذكرة الحفاظ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمة الله عليه ذهبي يا رسول شكاتة لبقوي da arba'in da takwas wato bayan shekara hudu da rasuwan ɗan gidan abdulhadi ɗin nan ko wannan zai zama kaset na nawa kenan karatu na nawa kenan na hudu ko na hudu abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu anhu abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu abdullahi ibn qais ibn salim ibn ibn hibar ibn harb هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم مع جعفر زمن فتح خيبر واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ على اليمن ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة وكان عاملا عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله ما أكيتي ne ma'aikaci ne na gani da fada sannan kuma gogaggen alaramma ne hasali ba a san wani cikin sahabbai da kai shi dadin murya ba intaha ilaihi fi husni sauti bil qur'ani ajuba ilaihi al muntaha في حسن الصوت بالقرآن روا علما طيبا مباركا وأقرأ القرآن حدث عنه طارق بن شهاب وابن المسيب والأسود وأبو وائل وأبو عبد الرحمن السلمي وربعي بن حراش بن حراش وأبو عثمان النهدي وخلق أقرأ أهل البصرة وأوقفهم وأفقههم شعبة وغيره عن سماك بن حرب سميت عياذا الأشعري يقول لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بسورة المائدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى وأومأ إليه ينون شيء سوني متعنك الله لسويك نبيك وسوف يأتي الله بقوم يحبونهم يحبونهم ويحبونهم يحبهم ويحبونه نعم وفي سيئين عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنشي أبو بردة ده. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما lokacin da aka tura su jihadi shi da wani wansa ko dan uwansa ko kawunsa aka kashe kawun nasa abin ya mutu yace in ka je ka ce manzo Allah na ce roƙa mun gafara da yazo ya ji ana ta'adda yace ya manzo Allah ni ma a sani mana shi annabi ya ga mishi wannan sakon tarihin shi da tsawo kwarai da gaske zaka ya takaita shi anan sosai sosai wa an buraida annabi sallallahu alaihi wasallam tasamma li qira'ati abi musa fa qala laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali daud ali daud yani daud mislu nafsu wa qala abul bakhtari sa'alna aliyan an abi musa fa qala subiga fil ilmi sabghatan thumma kharaja minhu an tsoma shi wato an rina shi a cikin ilimi iyakar rinawa sana ka fito da shi a gaba da ya rabu da ilimi ya ce wakala abu saka samitul aswada ya kudu lam arabil kufati a'lam min aliyin wa abi musa wakala ash-sha'bi kana al-ilmu yu'khadhu an sitta aliyin umar wa aliyin wa ibn mas'ud wa zaid wa abi musa وقال أيضا قضاة, قضاة الأمة أربعة عمر وعلي وزيد وأبو موسى رضي الله عنهم وقال صفوان بن سليم لم يكن يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى نسوك أين سكيد وأنما لن تعلقت وقال النهدي ما سمعت طنبورا ولا سهبنا wala sanjan wala mizmaran ahsana min sauti al-musa ban taba jin garewa garaya ko sarewa ko abun busa wanda ya taba kai muryar shi dadi ba yace kana yusalli bina fa nawaddu annahu qara al-baqara in yana mana karatu ba ma so ya tsaya mun fi so da ma suke mana baqara izu shida da wajen rabi ruwansu wa kana Musa abidan sawwaman qawwaman kabir al-qadri mata fi dhil hijjati sanata 40 wa 40 san da rasu kenan على الصحيح رضي الله عنه بالمناسبة أولا أنكو أنا كنا كمان كسر قداء أكو كنان دا أكي نكرا تندك تسانا أكنو نا تدريب السريح daga 221 zuwa da uku ka kuma za ka ji duka tarihi abu musul ash'ari ne da irin rigingimin da aka yi na fitintunu da irin sharrin da 'yan shi'a suke masa saboda batun ta hakim ɗin nan Allah ya gafarta mishi abu darda waimir ibn zaid radiyallahu anhu wale ce wa yuqalu uwaymir ibn abdullah wa yuqalu ibn sa'laba al-ansari al-khazraji al-imam ar-rabbani wa kana yuqalu huwa hakim hadhihi al-umma ana masa kiyaye da hakim al-umma qila inna islamahu ta'akhkhara ila yawm badr thumma shahida uhudan wa abla yawma idhin bala'an hasana wa hafiza al-qur'an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana alima ahli ash-sham wa muqri ahli dimashq wa faqihihim wa faqihahum wa qadihim wannan yake shiri rawajulatan min hadisi جملة أحاديث روى عنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداء الفقيه الفقيهة أم الدرداء الكبرى بكر وزبير بن نفير وألقمة وسعيد بن المسيب وخالد بن معدان وأبو دريس الخولاني وإدى آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان وروى العلاء بن المسيب عن أمر ابن مرة قال قال أبو الدرداء سميت أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آه تاجر فأردت أن آه تجتمع للعبادة والتجارة فلم تجتمع فرفضت التجارة شداني دان kasuwan na son hada biyu sai naga ba su hada ba dole sai ne ɗaya na ɗaya sai na watsar da kasuwanci wa aqbaltu ala al-ibadati wallazi nafsi bi yadihi ma uhibbu anna li hanutan ala babi yace wallahi yanzu koda shago kwaya ɗaya ba zan taba yadda in ce gashi ina da shi ba لا تقطعني فيه لا تقطعني فيه صلاة yace kar in taje tace kai yace kar in je sallah tana kubuce mun arbahu fi kullu yawmin 40 dinaran koda a ce kullun tiri ba dinari 40 dinari fa shine kaman 1200 din nan ko wa ta sadaku biha kullaha koda a ce zan yi tiri ba in sarka ita to na goma ce ne ibada ba sai na tiri ba kila wa ma takrahu min zalika qala shiddatul hisab ne kake tsoro tun nan ka samu aikin aikin arziki kake so ka yi ya ce ina tsoron tsananin hisabi da za mu dan kana ganin ka samu kuɗi ka yi aikin kirki aka ɗauka shi kenan ka sha daga hisabi an shuba an amr ibn murra an shekhin an abi dardai kala uhibbul mauta ishtiyaqan ila rabbi wa uhibbul faqra tawadu'an li rabbi wa uhibbul marda takfiran li khati'ati yace mata Abu Darda'i sanata 32 wa fi sahih al-Bukhari an Anas qala mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yajma al-Qur'ana ghayru ghayru arba'atin abi Abi Darda wa Mu'adh ibn Jabal wa Zaid ibn Thabit wa wa Abi Yazid wa Abi Zaid wa qala al-Qasim ibn Abd al-Rahman kana Abu Darda'i min alladhina utul ilma وروى أبو الضحى عن مسروق قال وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليه ستة ابن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود كنا صاحبه ومعاذ أه؟ منجبة إلى عمر وكي انتهى إلى ستة إلى عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت رضي الله عنه وقال ابن أبي مليكة سمعت يزيد بن معاوية يقول إن أبد الداء من الفقهاء العلماء الذين يشفون من الداء يشفون من الداء سنة وركوا ko ya shi kuna minar da suna warkar da mutane daga cutar jahilci warawar laisu an sa'ad bin an sa'adin a warawar laisu bin sa'ad an fulan قال رأيت أبا الدرداء دخل المسجد ومعه من الأتباع مثل ما يكون مع السلطان وهم يسألونه عن العلم وأنا عبد الله بن سلام ابن الحارث الحبر أبو يوسف الإسرائيلي رضي الله عنه حليف الأنصار أسلم وقت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه الحسين آه وكان اسمه الحسين فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وشهد له بالجنة ولد فيه وشهد شهيد من أهله الأحقاف وقوله تعالى ومن, ومن, ومن, ومن عنده علم الكتاب الرعد وكان عبد الله عالم أهل الكتاب وقاضيهم في زمانه بالمدينة وفاضلهم عفوا ya kasance ɗaya daga cikin masu daraja a cikinsu a madina kafin zai musulunta rawa'ida ta ahadith haddasa anhu anas bin malik wa zurara ibn awfa qadi al-basra wa abi salamah ibn abdurrahman wa abi sa'id al-maqburi wa abu bar wa abu barda ibn abi musa wa ibnahu yusuf wa muhammad ibn abdullah wa akharuna wannan sai ka tuwa gunshi an mu'ayyid ibn salih ar-rabi'ata ibn yazida an abi idris al-khawlani an yazida ibn umaira qala لما احتضر معاذ قيل له اوسنا قال ان العلم والايمان يكفيكما yace ilimin da kuke da shi da imani ya ishi ku sai nan ku tosiya ba yace man ittaba'ahuma wajadahuma wanda da yabi sawun ilimi da addini zai same shi faltamisul ilma inda abi dardai amma ku cigaba da koyon karatu a gun malam abu dardai gashi nan waman yace ya lissafa yace wabnu wane wa salman nam wabin mas'udin wa abdullahi ibn salamin allazi aslama da wannan da ya musulunta su ma da musulunta suke amma yana ishara zuwa ga wanda ya musulunta anan wanda ba a tsammanin zai musulunta ibn salami kenan fa inni yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu ashiru asharatin fil janna akhrajahu tirmidhi kuma hadisi ne sahihi ya cikin sahih tirmidhi shi kullaban ya inganta shi Malik an Salim an Abin Nadri an Abi Amir an sa'adin ana bihi kala kala samitu kala ma samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin innahu min ahli aljanna illa li abdullah ibn salam wa fihi nazalat wa shahida shahidun min ahli min bani isra'ila ala mithli yanzu irin wannan ne sai ne kalla ya ce ya gashi wani sahabi ya ce ba wanda aka ba aljanna shi yana faɗa abin da ya sani ne da lokacin Asim ibn Bahdala an Mus'abin عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة فدخل ابن سلام الله أكبر ومن غير وجه أن ابن سلام رأى رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تموت وأنت مستمسك بالعوة الوثقى وأنه أنه مر بجبل بجبل حزمة حطب فقيل أليس قد أقباك الله عن هذا قال بلى ولكن أردت أن أقمع الكبر yace an taɓa ganin shi ya wuce na ɗauke da huzma kamar tarin wani kaya ko itace shine huzma wani ɗaurin kaya sai na ce mishi amma kai ba kana da wadata ba kafi ƙarfin haka sai ce ina so in cire wa kaina girman kai ne ka ɗaukan kayan wanda kowa yake ɗauka kana yin abin da kowa yake yi to ba za ka ji girman kai ba عن إبراهيم بن أبي يحيى قال أخبرنا معاذ بن عبد الرحمن عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قرأت القرآن والتوراة فقال كيف رأيك سيئا نبي تشمشت قال قرأ هذا فقال قرأ اقرأ هذا ليلة وهذا ليلة ka daina haɗa su karanta ƙur'ani da a ta lokaci guda ka dai karanta wannan yau gobe karanta wancan fara in saha fihi rukhsatu fi takrir at-taura wa tadabburiha wattafaqu ala maut ibn salam fi sanati 43 bil madinati radiyallahu anhu ummul mu'minina aisha radiyallahu anha ummu abdullah habibatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama بنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أكبر فقهاء الصحابة تنا daga cikin manyan malaman fiqhin sahabbai hasali ita kadai ya ambata mace a dabaka sahabbai daga ita sai saki ambata wata mace ba dabaka sahabbai gaba daya sai dai ya musu kudin kore ce akwai wance ma akwai wance akwai wance kanat fuqa kana fuqa wa sabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarji'una ilaiha tufakkihu biha jama'atan tafaqqaha biha jama'atu tafaqqaha ne afwan malamai sun kasance suna komawa zuwa ga Aisha kuma mutane da dama sun koyi karatu a hannunta sun zama malamai a hannunta bana biha annabi sallallahu alaihi wasallam fi shawwal nabi ya tare da Aisha a watan shawwal ba'da badrin bayan bayan waqata badrin fa aqamat fi suhbatihi thamaniyata awam sura shekara 8 yace خمس وخمسة أشهر لكنها فكانت أحب نسائه إليه da wata takwas da wata biyar shekara takwas da wata biyar kuma ita ce fi so nazalat al-ayatu fi tabri'atiha cikin suratul nuri ko imma rama habihi al-ifki abinda aka zage ta da shi na, na sharri wa ashat 65 sana tare shekara 55 65 hadas hadasa anha jama'atu min as-sahabati wa masruq wal aswad ibnu وابن المسيب وعروة والقاسم والشعبي وعطاء بن أبي مليكة ومجاهد وإكرمة وعمرة ومعاذة العدوية وندى جيتا معاذة ودى أكجاء بايكو تنا يون تنبيتا ونافع مولى بن عمر وخلق كثير تنا جسكي عندما تأكينتا عمرة دا معاذة يروي يروى عن قبيسة بن ذؤيب قال كانت عائشة أعلم الناس a'lama an-nasi yas'aluha al-akabiru yas'aluha akabiru sahaba kowa na zuwa mata tambaya saboda ilimin ta da halifofi da malamai da kowa warwa Abu Burda an Abi Musa an abihi qala ma ashkala alaina ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hadithun qattu babu abinda zai ba mu na hadisi yace fasalna Aisha ne muka tambaya Aisha illa wajadna indaha minhu ilman sai mun samu ilimi a gunta daga wannan hadisi qultu in ji munadirin kenan kana duk ghaziyatul ilmi ta kasance tana zuba ilimi bi haisu anna urwata yaqulu har uwa yana cewa ma ma ma ra'aitu ahadan a'lama bi tibbi minha ban san wanda ya kai Aisha cikin sahabbai sanin magani ba babbar masaniyar magani shi wa qala ali ibn muslim shi kuma yace akhbarna hishamun an abihi qala ma ra'aitu ahadan من الناس أعلم بالقرآن ولا بالفريدة ولا حلال ولا حرام ولا يشعر ولا بشعر ولا بحديث ولا بحديث العربي ولا النسب من عائشة هذه abin da ya mata ba wanda aka sani da ya kai ta sanin Qur'ani sanin farillai sanin sunnoni sanin wajibi sanin haramun sanin halas da sauransu yace babu wanda ya kai ta sanin shagon su warawa hisham an abihi anna muawiyata بعث إلى عائشة بثمانمائة ألف بمائة ألف يعني كما تدبو لري ناري دبو لري والله رواية تشي ما غابت عنها الشمس eh ina gabar arhari to ma gabar alayhi shamsu hatta farraqat sai ta raba gaba ɗaya dai bai ba فقالت مولات الله سي وتا باي وتا تشكي ce mata law ishtarayta lana min zalika dara min zalika bidirhamin lahman me halan ma ki dan cire a dan sai mana dan nama na bude baki faqalat ala zakkartini me yana ki tana mana kafa a gama rabawa rawi sham ibn hassan hakaza wa amma abu muawiyata faqala hadathana hisham ibn urwa an muhammad ibn munkadir an ummi zarra an Aisha an Aisha ba'atha ilaiha bu'isa ilaiha bimalin fi gharatayn algarara da ake cewa qalat urahu 80 ay azunnu 80 alf fad'at bi tabaqin saka wani faranti sai aka juye kudin akai faja'atha tazo ta zauna haka ne na wahiyo mai din sa'ima tana azumi fajalasat fa qasamatu ta raba shi fa amsat yammaci lokacin shi bude baki wa ma inda ha minhu dirham ba ko kwandala ta karar da su fa qalasat ce ya jariya ce mata ke yarinyan nan halummi fitri ki kawo mu abin shan ruwa na faja'atha bi zaitin wa khubzin kamar ka ce yanzu gurasa kenan irin wannan gurasar da ake da mandako shine kawai zaitin ka a dinga cewa waina da mai kawai gurasa ne wannan irin wannan bushe gurasa aka kawo mata shi aji mutumin da ya raba dubban miliyoyin kuɗi da safe da zo buɗe baki a kawo mashi wannan faqalat laha ummu dharra a masatsati an tashtari lahaman lana lahaman bi dirhamin nafturu alaihi yanzu zan ke rade kin kasa ki rage mana koda dirhami ɗaya ne a siyo nama kuɗi su su girna yau amma an karar da su za mu ci abinci mai ɗan kyau ba qalat la ta'anufini karki zarge ni shine ta'anif ana cewa kuma ta'anif shi ma zargi ne law kuntu law kunti ni ai inda a ce kin tuna mini lafa alto ai da nayi ban tuna cewa muna da bukata bane da kin tuna mun kin san nake rawa da su mun ce karatu ala ga wata ga wata magana jama'a mai mai ban mamaki karatu ala abi ishaqa al-asadi qala akhbarna yusuf al-adami qala akhbarna ahmad ibn muhammad al-taymi qala anba'ana akhbarna abu ali al-asbahani akhbarna abu nu'aym akhbarna ibn khallad قال أخبرنا الحارث قال أخبرنا روح قال أخبرنا حاتم ابن أبي صغيرة قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن عائشة بنت طلحة حدثته تاباش لاباري أن عائشة شوى سيدتنا عائشة رضي الله عنها wanda ba da labarin ita ce Aisha waccan ɗalibarta ko bintu Talha ta ba da labari cewa mene anna aishata qatalat jinnan ko jannan ko sai na aisha ta kashe aljani fa uriyat filman fil nawmi da tayi bacci sai aka nuna mata aka ji ta ana ce mata wallahi laqad qataltihi musliman kin kashe shi yana musulmi fa qalat law kana musliman ma da khala ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam inda musulmi ne ya kawo shi gidan mata aure gidan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ce mata faqila wa hal dakhala illa wa alayki thiyabuki kin taba ganin ya shiga in ba kina cikin tufa ba fa asbahat faz'a sai ta waye gari cikin tashin hankali fa amarat bi ithnatay bi 12000 faja'alatha fi sabilillahi azza wa jalla sai ce sadaka kamar ta biya diyar suke to ya ne ma'ana ta kashe aljini maciji ne yake yawan shigo musu gida ga za ka ce ai baya zuwa sai kuna cikin kaya ya shigo yau ya shigo gobe suka watsi ranar shigo kawai tana riƙe da wuka a ce wafi yadi ha hadida kawai ta yi ta maza kawai ta saka mushi dama an ce kanatin rajulatan minan disa mace ce mai kama da maza to shi sa yana da daga cikin hadari da maza suke fuskanta barin ba ku wani sirri zama idan ka san ba ka san gaddama ba ka auri mace mai basira wata ke da kwakwalwa irin wannan alamomin da kuke so masu cin first class ta yi hadda yan musabaka to wahala sha'ani ne da su saboda suna da basira ba sa karɓar ra'ayi sai sun tattauna za ga aisha tana da yawan tattaunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zan wannan zamanin ba ma san ana ce mana to me yasa kaza ya kaza ya ba ai kaza ba to matsalar kenan to baya kuma ga wannan ita kuma basira ko da yaushe mu rike wannan tana da alaka da jarinta sai daga mutum mai basira Allah ka same shi da wani nau'i na jarinta ba wai dole jarintar kokuwa ko damba ba ko dai jarintar faɗin magana ko jarintar rubutu ko jarintar sabawa ra'ayi bai da bai sabawa ra'ayin kowa ba ko jarintar wani tunani ku kalla da kyau duk mutum da muke mai basira yana da wani yana da wani some amount of this wannan abu ne da aka tabbatar da shi scientifically to in ka auri mace mai irin wannan basira bayan basira ko za ka same ta jarinta to kuma jarinta takan rage mata onusa takan rage mata matantaka shi za ga sai ko da ta dinga dukan yara yasa kuwa islamiyya za ga mugun malama ya ce malamar tafi kowa kokari a cikin malama ko kun lura malamar tafi kowa kokari za ga tafi kowa mugunta kuma Malam Ibrahim ka kalli malaman ka da kyau arama ba haka bane so psychology ne sai an ta lura haka to haka in kana da kanne ko dalibai mata ka kalle su da wannan ka'ida za ga masu basiran kuma su ne suna iya tanka maka su ne suna kana in kai magana su ce malam ko dai kaza ne kaga dai Aisha a cewa annabi irin haka so nawa hatta ta ma kokarin tafiya mai karatu ma ko kai baka san cewa annabi Sulaiman yana da doki ne bubuke ba kai burbushi ya kyale ta to shine irin wannan aikin ta yi anan kawai ta yi sa akan aljanna nan ta kashe shi in ku tuna katun malam da yake cewa tsaka da maciji da bakin kare in suka hida aljannan nan in ka samu dama buge sa suka mutu shikenan ka kashe shi wani kuma daidai sanda za a kashe din fit zai fice daga da rauhanin zai fice daga jikin kaman macijin ko dai sai a neme shi a rasa a ce ya bace ba a gan shi ba ko tsaka ai dukan mun sha mu buge tsaka ka neme ta ka rasa ni za ki son za ka yi ka fara da sunan Allah dan kara irin na wancan angon na cikin muwadda wanda shi kuma me ya faru da shi da macijin aka rasa wane ne gawa fari wannan kisa jama'a ingantacciya ce za ga ya kawo ta da isnadin ta akwai riwaya guda biyu an kuma cikin muhallata ibn hazim ya kawo su ta farkon ita ce mai rauni wadda za ga ibn hazim ya rawanta ta ina zan in ba na manta ba saboda wani mutum mai suna afif ibn salim afif ibn salim shine mutumin da ke da rauni a cikin da aka ibn hazim ya ce mai rauni ce wannan kuma isnadin ta tabbatacce da aka bai magana akai ba za ga ibn abi shayba shi ma roto a cikin musannaf da aka kissa ce tabbatacciya kai babu mamaki mata ka taba kashi tsaka ko kadangare ko jangwalagwada halama halama aljani ta kashi inna ya tabbatar da da gaske aljanu suna rike da kenan da kuma ashe da gaske kana iya ganin abinda a mafarki istimdad ne na rayuwarka continuation ne na abin da ya faru sanda kake ido biyu amma iyanan din ya wuce hala da za a iya ganin shi a raye don kwanta bacci sai ka ga ragowa daga ciki akwai hada istikhara kenan hukwa istikhara ana iya ganin ta a mafarki to wallahu alam wannan dai abin jinjinawa ne a cikin tarihin Aisha da ta miƙe to sai ta sai ta yi ta ji takaici da damuwa ta kashe musulmi alhalin bai yi kisa ba ko saboda jinin musulmi ma'asumi ne to amma ta kashe shi ne kaman mene ta dauka kenan kaman shubhul amd ko ta nufaci duka bata nufaci kisa ba da haka sai ta yi ba kanta kiyasi cewa bari ta biya wani abu wanda ya kama da diya a lokacin diya irin wannan kudin na ba da diya dirhami a dubu goma sha biyu ina fata mun gane wannan fa ja'ala ta fi sabilillahi azza wa jalla to irin wannan ne idan mutane wanda basu iya karatun addini da mai kyau ba suna karanta sai su ce ƙarya ne suna da saurin ƙareta irin wannan to kaga irin wannan bal kadzabu bi malam bimal shine in baka sani ba sai ka fita harkar nan su da suke ta harkokin su a asibiti ko a a building industry ko a economic sector ko ina ne Musa dai ma sa musu baki an sa musu baki sai ku je ku kayan ku da yake a cikin Musa dai akwai da suke ganin cewa za su sa baki akan komai to wannan dai ba usadanci bane rigima ce da abin da aka sa baki akai ya kamata a ce ka iya shi ne ka koya ka iya shi ka sa baki sai ka ga kuma wai har saboda lalacewa da muke da ke a kasar nan irin fa waɗannan 'yan duniya to kuma shi ne zai fito yana cewa malamai ba su jin tsoron Allah yanzu malamai akwai makaryata a cikinsu malamai ku ji tsoron Allah sai ka rasa wannan shine ramadni bi da'i hawan sallat sai ka rasa kuka zaka zauna kai tayi kawai koko zaka zaka ce ne ma batinul ardi khairun min zahariha ne ko ya'u batinul ardi kuma da yake Najeriya daula maftuha mutun zai di irin wannan fa ya kwana lafiya zai taba duk wanda ya ga dama sai in ya taba masu kasar shine ko za iya hukunta shi ko a boye shi ma a neme shi a rasa ko a ci zarafin shi ko a zo a kama shi amma nan dai ka taba wani malami sawa'un wanda yake raye ne ko wanda ya mutu ka taba kamar yadda bawashi yake cewa ka taba banza wato babu abin da za a yi babu wani malami da ya sura a Najeriya nan wanda wani dan duniya zai wai zai zage shi a ce wai a hukumance ba a yadda ba babu kowa ba ya zagan shi Allah dai kyauta to gashi nan dai har ma mutum ya tabo ma na can can sama ma har ya zunguro kololuwa Allah ya kyauta suna man malamai dai guba ne da haka wannan riwaya ta inganta jama'a e ta inganta wannan ya ya tabbatar da ita akwai Hamud Tuwaijiri an san shi ko a littafin shi mai a tahqiqin shi na na kitabun ruqya shi ma ya saha ya saha ta ya sa wannan wannan wannan mafarki wannan rikisa wannan mafarki Allah Allah ya kara mata yadda Allah ya mata rahama da ita da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amarat bithnai ashara alfan faja'alata fi sabilillahi azza wa jalla to shine wannan jama'a magana da muke yi game da mata in kana son ka auri mace wadda kawai sai dai duk abin da ka faɗa ta yi to ka nemi wadda ba ta cin jarabawa islamiyya wadda ta kasa cin neko ko waye ita ce daidai da kai ba ruwanka da 'yan musabaka da wanda suka iya masu nan ka kyale su kawai ka kyale su wannan 'yan gwagwarmaya ne ko mun gane ko kuma sai ka sai ka ka nawa'anta ka samu da kikiya daya mai basira daya mai hankali daya gabuwa daya saboda galibin mugaye ne ba sa muke son wannan ba muna son mu dinga bada doka kawai ba a checkmate ne muke ko Allah ya kyauta rabe nawa wani to sai mu tsallaka qultu zabi yace tuwfiyat sanata fi sanati 57 wa qila fi sanati 58 wa qad افردت اخبارها وقد افردت اخبارها في مصنف nayi ware na ware littafi guda na labaranta banda shi ma akwai da suka wawware labaranta mutane daban-daban an yi tarihin Aisha wurare mabambanta shi ma ya cikin sirr alamin nubala ya cikin tarihin Islam yayi a wurare daban-daban Imran ibn Husayn ibn Ubayd ibn Khalaf Abu Najid al-Khuzai sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamuhu waqta islam Abi Huraira lahu ahadith idda wa kana mimman ba'atha Umar ibn al-Khattab ila ahli al-Basrati liyufaqihahum an tura shi malanta tare da sauran mutane tare da su Anas kenan wakala oke Anas yaje daga bayani wakala zuraratu ibn aufa ra'aytu imran ibn husayn yalbasu al-khaz shine tufa na na auduga shine al-khaz وقد ولي إمران قداء البصرة وكان الحسن يحلف بالله ما قدم البصرة أحد خير لهم من إمران بن حسين الله أكبر على سنة المصري لا تشعر يا رنسي الله babu wani mutum da ya shigo basara da ya kai alheri su a wurin tunda ilimi ya kawo musu addinin Allah ya kawo musu haddasa anhu zurara wal hasan wa muhammad ibn sirin wa zadham al jurani wa amir al sha'bi wa ibn burayda wa mutarrif ibn abdullah ibn shikhir wa abu zain al utaridi wa akharuna rahimahumullah ajma'ina wa kana mimman yusallimu alaihi al malaika da malaiku suna gaishe shi har aji sallama lokacin yana daga cikin waɗanda ba sa yin magani shi ke nutanen sai wata muguwar mashashara da ciwo ya ishe sai ce a mushi lalas da aka mai lalas kawai suka daina gaisawa da shi sai ya dawo ya tuba ya daina magani suka dawo suka dinga mai salama hadisi na cikin sai musulun ko mata sanatas naini wa hamsina wa kana bihi da'un nasuri wannan shine basir in ji malam musa sabi ko shine allahu alam kamar ya malam musa ya fassara mana ya ce basir ne mai irin mai irin tsiro din nan faktawa li ajilihi kana basir abin nan ne lalas eh ba ai lalas ai zazzabi yake zazzabi lalas ko abin nan irin irin a ce kaman typhoid ko malaria mai tsanani irin ya kai plus 3 din nan ko mene kuma wanne ne kuma ciwon ko ko ko me yake sa zazzabi kuma malamin su mu taimaka mana mara wanda yake sa zazzabi mai tsanani bayan malaria da typhoid sai mai kuma yau kaman cizo kaman cizon maciji ko kunama ciwon abin nan fahanta fa bai sa zazzabi to to zazzabi dai kawai a bai shi ko ciwon so al'ishq yes yana sakawa amma shi kaga psychology ne ko ba ciwon gaba ba eh maruru eh haka ne idan mutum ya da maruru ko rauni ko? ko asara asara ma tana sakawa kama ce yan bonan su kwace ma kuɗi sai mutum ga yayi magashiyar alayi Allah ya kyauta iktawaina fama aflahna wala anjahna fama aflahna wala anjahna yace mun yi na'am to dai ciwo ne sai an bincika wallahi ba san me ba bari za mu bincika ko ne duba mana a google me yana sur a cutar zamani din nan iktawaina fama aflahna wala anja anjahana mun yi mun yi lalas bamu warke ba bamu tsira ba وروينا أنه كان اكتوى كان لم أن لما اكتوى انقطع عنه التسليم مدة ثم عاد إليه لو حديث إدى في كتب وكان من ال من الباء الباء واتو أهل اللب كنا من الباء الصحابة وفضلائهم مات في عام في عام هو وأبو أيوب الأنصاري وأبو بكر الثقفي وكعب بن عجرة ومعاوية بن خديج الأمير خمستهم من الصحابة الذين اعتزلوا سفين رضي الله عنهم على خلاف في أبي أيوب dukan su lokaci guda suka rasu dukan su kuma sun guje ma fitinar siffina yace amma Abu Ayyub akwai sabani game da shi talking about siffin ah wancan da muka wuce a Musa al-Ash'ari za mu iya tunawa yana daga cikin mutane biyu da aka zaba domin su wakilci bangarorin guda biyu da shi da wane da Abu da da da, da Amr dan Asko mafi yawan riwaya da aka karanta mafi yawa akan ga abin da ya faru mafi yawan su da'ifai ne da mursalai da ƙarya ta 'yan shi'a da haka a kiyaye jama'a wanda ya ce ɗaya wayo ko ɗaya ya ce na cire kamar zobe na ko sun fito suna tsine wa junansu da sauransu duk rayu na abu mahnaf mun karanta a cikin hikima ko yawa akwai kuma littafi ma musamman marwiyatu abin mahnaf a tarihiyya dirasatun naqdiyya ko wani abu makamancin haka da abin nan a fitnatu siffin littafin fitnatu siffin muna da shi a nan makaranta za ga ya warware maka da littafin sallabi ma yana da shi mai suna nashi alfitnatu mai na sahaba shi ne na sallabi? na mai timari jamal wa siffin ko shi ma ya kokari sosai gaskiya wajen warware matsalolin nan Allah ya saka musu alkhairi gaba da na'am zaid ibn thabit ibn dahak ibnu zaid ibnu lauzan kai ina ganin bashi haka wannan ko lokacin da ya kare to bari mu karasa hadisan mu 40 na wancan ko me kuka gani gara dinga yi da yawa din abu daga wata sai wata babul wudu'i marra marra an ga wajen lamba na 26 an ibn abbas radiyallahu anhu qal tawadda an-nabi sallallahu alaihi wasallam marra marra rawahu rawahu al-bukhari wa abu dawud wa tirmidhi wa an jabir anna nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratan marratan wa marratayn marratayn wa thalathan wa thalathan da ka diha lasta ko ne ai rawahu tirmidhi wa ibn majah wa an ubayd ibn umayr an abi ayyuba an ubay an ubay ibn ka'b yanzu kaga wannan da ya ambata ubayd ibn umayr ibn qatada al-laythi za ka ga akwai magana ne akan shi saboda an yi saɓani game da sahabi ne ko ba sahabi ba ne game da ainihin matsalar sabbantaka shi mai wa'azi ne amma yana da wata ƙisa mai ban mamaki bari mu batta tun da lokaci ya ƙure ma zo da ita a karatu na gaba wata ƙisa a cikin tarihin saka kuma thiqat na ijili ya kawo ta game da fitinan mata Ubayd ibn Umair an Ubay ibn Ka'b an Annabi sallallahu alaihi wasallam da abi ma'in fatawadda marratan marratan faqala hadha wazifatul wudu'i aw qala wudu'u man lam yatawadda lam yaqbal Allah lahu salatan thumma tawadda marratan wa thumma qala hadha wudu'u man tawadda lahu Allah kiflayn min al-ajr kada ya qaru thumma tawadda thalatha thumma qala hadha wudu'i wudu'ul mursalin qabli mafi falala kenan رواه ابن ماجه إلا أن سنده ضعيف في سنده زيد العمي وزيد متروك تركه عامة المحدثين باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء عن عمرو بن شهاب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الوضوء فأراه فأرى ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن فمن زاد على هذا فقد أسام وظلم فأساء وظلم باب الوضوء عند كل صلاة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يهدف ce ku ya kuke yi ce mu in ba mai kari ba ba ma sakewa amma shi wanda Allah sai ya yana sakewa ko da yaushe wanda sa ba sa yi saboda akwai karancin ruwa manzo Allah shi kuma nashi sifatul kamal ne yake Abu Dawud ya roce shi Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته حجي رواه مسلم وأبو داود باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأنا عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينبه من الدواب والسباء فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ورواه الإمام أحمد في المسند ولفظه إذا بلغ الماء قلتين لم يجنسه شيء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيد ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء الماء نن alif da lam lil ahad ne ko koko duka lil isra'il jinsi ne rawahu abu dawud wa an-nasa'i ibn majah wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an abi umamah al-bahili qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u la yunajjisu shay'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa lawnihi rawahu ibn majah wa an kabsha بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة سركنت كنا دخل فسكبت له وضوءا وضوءا يعني ماء الوضوء فجاءت حرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت فقال الكبش فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن الحكم بن عمرو بن الجفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه ورواه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنب ولأبي داود ولا يغتسل فيه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم من إناء أحدكم فليغسله سبعا متفق عليه ولمسلم وأبي داود أولاهن بالتراب وعن أبي سعيد وفي حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في الإناء فاغسلوه سبع مرات وأفروه الثامنة بالتراب wannan shine mai mai lafazin nan na shudubi ko eh lafazin wanda yake yura annahu fihi shudubun zamu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi